subhanahu wa ta'ala ilayki li ahabalaki gulaman zakiyan Allah ne ya aiko ni zuwa gare ki dan baki da tsarkakakke akwai azzaka'u na basira da fasaha amma wannan zayin ne na tsarki ne na azzaka gulaman zakiyan kenan mai tsarki wanda an tsarkake shi min az-zunubi wal ma'asi bai da zunubi bai da sabo kasir al-khairi wal barakat bane wanda yake mai yawan alheri da mai yawan albarka to shine baiwa Allah take cewa take mayar masa da martani karanta malam
قالت أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا
شيء ماماكي فتعجبت مريم من هذا wannan labari wannan magana da jibrilu ya gaya mata ta yi mamaki matuƙa ta ce a'a kaifa ya kunu li gulam yaya ɗa zai kasance tare da ni ta yaya zan samu yaro ta yaya za a samar da ɗa daga gare ni walastu bi zati zawjin wala yutasawwaru minni al-fujur ni ba ba mace ne mai miji ba kuma ni ba a iya kamanta ni da farinci ji za ta ce walam yamsasni bashar mutum bai taba kusanta ta ba a duniya dan adam bai taba taba jikin wani namiji da nuna sha'awa ya taba jikin na na maryam ba a taba yi ba Allahu akbar tace walam aku baghiya ni ba karuwa ba ce albaghiyu a larabci daidai ke da azzaniyatu walam yamsasni basharun walam aku baghiya daidai ke da walam yamsasni basharun walam aku zaniya ni ba mazinaciya ba ce kaji na maryam tana gudun zina ‘ya'yan wannan zamani kuma suna neman zina Allah wajen ɗan kirista da yake zina. Mahaifiyar na na Maryam ta ce ba mazinaciya ba ce ba. Amma za ka iya irga kirista nawa suke zina? A ga wannan yake nuna cewa ƙarya suke ba Bible ɗin suke bi ba. Ballantana musulmi kuma da Ƙur'ani ya hakaito maka wannan. Duk abu na zargi da aka a cikin Alƙur'ani ana gaya ma ne don kai karka aikata. wallahi yau ina gaya muku yan uwana zina ta zama ruwan dare Allah ka ba mu kariya yau yarinya da ta gama yarintarta ta gama yawon kwalejinta da jami'arta ta gama zaman unguwa da zaman garinta ta yi aure ba ta yi zina ba ya kamata a me a tafa mata ta yi kokari a yi mata addu'a a ce ta yi kokari iyayenta sun yi mata tarbiyya amma zina karka ɗauka wani abin tsoro ne wani abin damuwa ne a kemis ɗin unguwarku akwai ƙwayan da ake sha za a yi zina ko sau dubu ne ba za a ɗau ciki ba a kemis ɗin unguwarku kuma yana cikin magungunan da suka fi kowane arha bature ya samar da hanyoyi daban daban daban daban da za a yi zina ba za a ɗauki ciki ba dama ana jin tsoron zina ne don kar a ɗau ciki a zo a ce ya aka yi aka samu ciki ba miji matan aure ma zina suke yau a garin nan akwai gidajen kawalai mata banda kawalai maza wannan hajiya ce mace take da lambobin mata da wayoyin mata duk wacce take so ta samu mai harka da ita ta ba da sunanta da lambar wayarta da marasa aure da masu aure da haka waya kawai za a buga mata a ce ke an fa samu kai ma idan kana so wayarta za ka buga ka ce kana buƙatar mace iri kaza mai sifa kaza kana buga waya za ta gaya ma mai aure kake so ko mara aure in mara aure ne wacce ta taɓa yin aure ta bari ba zawara ko ko yarinya sabuwa da bata taɓa son namiji ba sai wanda ka zaɓa wallahi tallahi a garin nan akwai su bila adadin sai dai mu ce astaghfirullah baka sani ba wataƙila matarka tana zuwa baka sani ba wataƙila yarka tana zuwa da yawa akwai matan da suke alaƙa da su biya ake yi an zaba ma sai ka je a sama har hotel matar tana kamawa hotel in kana so sai a kama ma da mai tsada da mai araha mijinta ya tafi wani gari ba zai dawo ba sai bayan kwana kaza mijinta mai tafiya kasuwa ne kullum baya dawowa sai bayan magariba mijinta ma'aikaci ne baya dawowa sai kaza mijinta jami'in tsaro ne ta san an luluka shi wuri kaza babu shi ba dawowa sai abu kaza mijinta kuma bayi da kishi in ya zo ya tarar bata nan ma ba zai tambaye ta ina ta je ba sai zai ce san da dawowa dukansu kai har masu yaya ko tana da yaya akwai inda za a karbi yayan a ajiye a ba su kayan wasa su je a yi barnar da ita da dawo a biya ta zina ta zama ruwan dare wala ta karbu zina Allah ce kar kusanci zina Allah ka kiyaye mu Allah ka kiyaye mu yace alfasha ne fushin Allah ne aikata zina kuma hanyar tamu nana na sha gaya muku yanzu a garuruka da yawa idan za a daura aure tsakanin saurayi da budurwa sai an zo da takarda ta gwaji ta asibiti a je a gwada ta a tabbatar lafiyar ta kalau don ba mamaki a iya dura maka a loda maka kamama shi ma sai ya je an gwado shi an tabbatar da lafiyarsa da yawa ana yi ba zawara kan daman ko hauka kake karka kuskura ka je ka ɗebe ta ba a je aka yi gwaji ba ba don komai ba ko da ba don kana tuhumanta ba mijin da ta bari fa Allahu alamu Allahu alamu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tace wa lam aku baghiya qala kadhalika qala rabbuki huwa alayya hayyin qara'ata na'am iqra'
قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك ثغيا
jibril ya ce da ita ki haƙuri ƙala kazaliki ƙala ƙala guda biyu ne a cikin aya ƙala ma'ana ƙala jibrilu kazaliki ƙala yani rabbuki jibrilu ya ce hakan dai ubangijinki ya ce kamar yadda kika ce ba wani namiji da ya taɓa ki ya shafe ki kuma walam takuni fi yawmin min al-ayyami min al-baghaya babu wata rana daga cikin ranaku da yake zamanto cikin karuwai gaskiya ne Allah ya san da haka ya turo ni zuwa gare ki li ahaba laki gulaman zakiyan min ghairi an yakuna lahu ab Allah ya ce in zo in baki da tsarkakakke ba tare da uba ba قال ربك هو علي hayyin ubangijinki yace wannan al'amari abu ne mai sauki a gare ni ma'anan hayyin mai sauki la yujizuhu shay ba abin da zai gagare shi ko kace qala rabbuka rabbuki huwa alayya hayyin wannan bayanin ne li mazharin min mazahir qudratillahi ta'ala bayani ne na kudura da isar ubangiji da cancantarsa da kambamarsa irin kudurar da la yu'jizuha shayi ba abin da zai gagare ta me iko ne kuma mai sauki ne gare shi an ya khluqa alwalad min ghairi ab ya halicci da ba tare da uba ba da an saba sai da uba ake samun da ko to mai sauki ne a wajen Allah ya samar da ɗa ba tare da uba ba hayyin dinnan ana nufin sahal hayyin dinnan ana nufin yasir huwa alayya sahal huwa alayya yasir li'anna qudratana la yujizuha shay saboda ikon mu ba abin da yake gagarar shi walinaj'alahu ayatan linnas mun yi wannan ne kuma dan mu zanya mu sanya shi ya zamanto aya shiwa shi Isa dan duk da cewa ba a faɗi sunan ba ko har yanzu gulam kawai ake cewa wannan ta'alilin ne li mu'allilin mahdhuf ay wa linaj'ala wujud al-ghulam minki min ghairi an yamassaki bashar aya azima don mu sanya samun ɗa daga gare ki ba tare da wani mutum ya shafe ki ba aya ce mai girma kuma abu ne mai ban mamaki da zai nuni akan ikonmu a gaban mutane duka don ku ba abin da ya fi ƙarfin mu ji Allah kamar yadda kuma bai gagare mu mu samar da mutum ba uwa ba uba yanzu wannan kina mamaki ba uba ne to ina wanda aka samar da shi ba uwa ba uba ma gaba daya ba ga adamu ba ina mamansa ina babansa babu kuma adamu ya gabata aikin sa an samar da adamu babu uwa babu uba to wannan Allah da ya samar da adamu babu uwa babu uba yau shi kuma zai samar da wani gulam babu uba amma akwai uwa akwai kuma wanda aka samar da uba kadai babu uwa waye hawa kai wani abu sai rabbul izzati Allahu akbar Allah karim aka samar da wani babu uwa babu uba kaji daya aka samar da wata babu uwa da uba yanzu gashi za a samar da wani da uwa babu uba to me ake jira Allahu akbar Allah mun yi imani mun yarda dan musamman ya ce zamanto aya wa rahmatan minna kuma ya zamanto wato wannan yaro ya zamanto rahama ne mai girma daga gare mu ga waɗanda suka yi imani da shi suka bi da'awarsa musulmi kenan da nasaran gaskiya wa kana amran maqdiyya kuma wannan al'amari ne wujudul gulami minki ala hadhihi al-kayfiyya a samar da ɗa daga gare ki a bisa wannan tsari amran maqadiyya ay al'amari ne da an riga an hukunta shi ma muqaddaran fil azali masturan fil lawh al mahfuz an kaddara shi tun fil azal yana nan rubuce a lawh al mahfuz wala budda min wuqu'ihi bidun taghyir aw tabdil babu makawa sai ya faru ba tare da canjawa ba ko sauyawa Allahu akbar wannan ayar ta nuna mana jayayya da aka yi tsakanin na Maryam da Jibrilu alaihi salam wanda ya zo mata a sifar wani mutum namiji to yanzu kuma idan mun fahimci wannan wato ban sani ba ko kuna ganewa shi Allah madaukin sarki wato yakan hukunta abu kuma ya kawo shi a cikin alkur'ani ya yi bayani don mu ɗauki izina mu yadda da ƙarfin mulkinsa da sarautarsa yanzu kun ga Allah shi ne ya halicci duniya gaba ɗaya duk abin da gani a duniya Allah ne ya halicce shi wannan babu maganan wai wani ɗa babu maganan wani uwa ko uba fa sai ka irga abu miliyan da Allah ya halicce shi a duniya ina maganan uwarsa ko ubansa samun dama ne ma mutum ya ce wai sai an yi maganan uwa ko uba to kaddara an so a yi magana uwa uba din ga wani an samar da shi babu uwar babu uban kuma mutum ne ga wani kuma an samar da shi babu uban da uwar ga wani kuma da uwar ba uban duka wannan Allah yana nuna mana mu san shi mu ji tsoronsa mu kiyaye dokokinsa to shikenan bayan wannan jawabi da Allah ya kawo mana yace wa kana amran maqdiya Allah ya riga yayi azama ba wanda ya sai canja wannan ‘yan kirista ku yadda isa ba shi da uba haka ƙur'ani ya ba da labari kuma wani abu ne zartacce to sai sura kuma ta tashi ta shiga bayani wani bayani na ainihin wato kissa din mai ban mamaki shi kuma za ta ba mu labarin lokacin da ta ɗauki cikin shi wannan gulam ɗin kuma surar za ta ci gaba da ba mu labarin naƙuda da aka yi aka haifi ɗan isa ɗan maryam wannan ku riƙe dalili ne ƙarar da ke nuna cewa isa ba ɗan allah ba ne ai bayanin isa ai an gama yin sa cikin alƙur'ani ai batun ma a zo a ce isa Allah ne ko isa dan Allah ne ba ta mata so bai to bambancin musulunci da kafirci kenan mu a musulunci mu mun yadda isa haifarsa aka yi har ma tsohuwar da ta haife shi an faɗi sunanta a cikin alkur'ani kai har ɗaukan cikinta da naƙudanta an yi bayani a cikin alkur'ani yaya za mu yadda wani ɗan kirista ya zo ya ce mana isa dan Allah ne hankali ma bai zai ɗauka ba Imam Ibn Kasir yake cewa Allah yana bada labari dangane da Nana Maryam. Lokacin da Jibrilu ya ba ta labarin saƙonsa da Allah Ubangijinsa ya turo shi, yana gaya mata kuma sai ta miƙa wuya ta sallama. Ta yadda, dama haka ake son bawan Allah in aka haɗa ka da Allah, aka nuna mana aka nuna maka ga abin da Allah ya ce, to sai ka miƙa wuya ka sallama mala'ika ya zo yana mata magana da yawa daga cikin malamai sun ce wannan mala'ikan jibrilu ne ba wani mala'ika ba ne saboda wasu yi ƙoƙarin su ce wani mala'ika ne amma dai jibrilu ne kuma yaya aka yi ta samu cikin yana da kyau mu fahimci haka wato rigar ta ya samu riga sai ya hura iska wannan iskar kawai sai ta zama ciki wannan nafka ɗin sai ta shiga jikinta فحملت الولد بإذن الله ko فحملت بالولد بإذن الله wannan iska ɗin da Allah ya umarci Jibril ya busa mata shikenan kawai sai ta dauki ciki wani zai iya tambaya yace to wannan cikin watan sanar shi kuwa ko yawwa kafin wani ya rubuta mun tambaya gwandan ba da an samu huta dan na san a cikin ku wani zai ce wata nawa ne to malamai sun ta ƙara wa juna sani wasu suka ce wata tara ne cikin wata tara wannan shine ra'ayin jumhur majority na malamai wata nawa wata tara imam ikrima yace wata takwas ne bai kai tara ba shi kuma abdullahi dan abbas cewa ya ba wani magana kawai daukan ciki sai ta haife shi kawai wani magana ma a ce wani wata kaza wata kawai mu qur'ani ya ce mana kawai ta dauki ciki ta haife shi shortcut kenan ji Abdullahi Abdullahi bin Abbas rahimahullah dan kawai shi ya dauki fadin sa fahamalat ku fantabazat bihi makanan qasiyan fa ja'a al makhadu ila jiz'in nakhlati yaji amfani da fa fa fa din littaqib kenan an ji malaman larabci amma wasu na cewa a'a ba ba ba hakan shortcut din aka yi ba jumhurin malamai sun ci tattauna akan wannan matsala suka ce kawai ku hutar da kanku nana maryam ta dauki cikin nan ta ajiye shi wato ta dauki wannan ciki kamar yadda mata suke daukan ciki kawai kawai dai qur'ani ya kawo mana labarin ne a dunkule ba sai da ya jira wata tara wata takwas din ya aka kawo a ana ba mu labarin mai faru ne to shine Allah ya ce fa hamalatu malamai suna cewa wannan din fa'ul fa'ul al-fasiha ake cire ita sai ta ɗauki wannan ciki fantabazat bihi makanan qasiya ko ai haka ne ko fa ajaaha al maqat sai ta nisanta da shi shine makanan qasiyan fantabazat bihi makanan qasiya wato makan ba'id da isan da ta dauki cikin da wannan cikin ta tafi fantabazat bihi ay fatanahat bihi wa huwa fi batniha sai ta nisanta ta kauce daga wannan wuri yana cikin cikin ta din ita ma ta yi tafiya irin yadda masu ciki suke yin tafiya su ja wahala ta tafi makanan qasiya wani wuri mai nisa ba'id ba wurin da mutanen garin ta suke zama ba a larabci akan ce qasiya fulanun an fulan qaswan da qusuwan idza ba'uda minhu yayin da mutum ya nisanci dan uwansa ya ce qasiya qaswan qusuwa nisanta kenan shi yasa ake cewa fulanun bi makanin qasi ana nufin fulanun bi makanin ba'id mata mana yana wuri mai nisa to ina ne wannan wurin da yawa cikin malamai suka ce wannan wuri makan qasi din shine baitul maqdis ko kuma wani baitul ne da da yake Filistin wani gida ne a Filistin Baitul Laham ake cewa Baitul Laham a Filistin shine wannan makanin qasi din Abdullahi Abbas yace can karshen wani kwari ne Aqsal Wadi Wadi Baitul Laham me yasa ta tafi ta gudu ne saboda kar mutanen ta su aibanta ta cewa yau ga Maryam ta zo tana haihuwa babu miji abu mamaki a ina ta samo miji yu'ayyirunaha bi wiladatiha min ghairi zawj za su ayyara ta su aibanta ta saboda ta yi haihuwa ba tare da miji ba shine Allah ya ba mu labarin lokacin da ta nisanta din irin damuwa da ya zo mata dab da za ta haifi malam ta shiga wani bacin rai sai ta ce mai fa'aja a halmakhab فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة haka قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك ثريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا
ana cikin wannan yanayi ta tafi sai ga naƙuda ta sauko mata فأجاءها المخاض إلى جزء النخلة da naƙudan nan ta zo mata sai ta sa ta dole ta je ta faku ta makale a kututturen wani dibino wannan dibino wato yana nan a wurin da ta tafi din a nan ta tarar da shi wannan dibinon shine abinda malamai suka faɗa Allah musu rahama shine a baitu laham wannan hatta kiristoci sun tabbatar da haka sai ta ce ya laitani da ta ji naƙuda ta zo mata naƙuda mana shine ciwon haihuwa din da da za a samu dama a ba wa wata mace lasfika nan ta muku bayanin yadda naƙuda take da za ku bi ganewa duk magana ta gaskiya malam duk wani malami duk wani mai bayani da zai yi maka bayanin yadda naƙuda take bai isa maka bayanin hakikanin naƙuda ba sai mace kai ita ma mace sai dai ta karrabo maka wato babu wani ciwo da ya kai na naƙuda inda ba na mutuwa ba shi ma na mutuwan dan ba a san shi ba ba a farkawa ne a gane a ce ga yadda yake amma sukan ce sai ciwon mutuwa kawai abin tausayin shine duk wani wanda za a haife shi sai an masa wannan sai dai kawai wata nata da tsanani wata nata da sauki Allah Allah ka ji kan iyayen mu Allah ka yafe wa iyayenmu Allah ka yi musu rahama ta dalilin wahalar naƙudar da suka sha lokacin da za su haife mu wata ran a makarantar islamiyya nake cewa mata ina musu nacca na ce ina kalubalantar ku a cikin kunan gaba ki ɗayan kuwa ce ce da ta zo za ta haifu ta ce bismillah waye ta iya yin bismillah lokacin da za ta haihu suka yi ta dariya suka kifa kai suna tab bismillah ma'ana so ake a ce waye ke ta bismillah bala'in ya kai da ba za ma a iya tunowa a yi bismillah ba wannan ta taba wannan wannan taba wannan suka ce abin ya ba su mamaki sanannen abu ne ba a bismillah in za a haihu za ka yi bismillah za ka shiga ɗaki ne yayi a shirye kake kenan lokacin da ciwo ya murɗe ta take yaushe ma yaushe ma manta to shi na ce muku babu ciwon da za ka iya kwatanta shi da da ciwon naƙuda fa a ja'ahal makhaf sai wannan wato ciwon naƙuda ɗin sai ya zo mata almakhadu a larabci shine waj'ul wilada me waja ciwo wilada na haihuwa mu kuma sai muka ce naƙuda shi sa suke ce makhadatil mar'a makhadatil mar'a da kasril kha makhi tamkhadu bi fathil kha makhidatil mar'a tamkhadu idza dana waqtu wiladatuha an ciro shi ne daga al-makhdu al-makhdu a larabci shine al-harakatu shadida tsananin motsi girgiza vibration shine al-makhd wato an sifanta mai haihuwa kamar tana vibrating ne kuma wallahi suna vibrating din ko ita ba ta vibrating ba dan a ciki yana vibrating dan karkaduwa yake na yawo shi kansa yana cikin tashin hankali yau zai fito duniya zai so gidan tashin hankali ya fi son ya zauna cikin cikin mahaifiyarsa ana masa komai nan ku za a zo a jefar da shi watakila a tafi tuka tuwo ma sai bayan minti goma sha biyar a neme shi sauro ya ta cizonsa bai da hannun da zai kore ya ji kaikayi ba zai iya sosawa ba cikinsa yana ciwo ba zai iya bayani ba yana fama da ciwon kai sai dai an dan an na hannu a kansa a ji zafi a ce kansa yana ciwo cikinsa ya kumbura ba za a iya ganewa ba shi ma fa jaririn yana cin kashi ba Allah ta musamman ma in ya samu wasarariyar uwa wacce ba ta da kula da yaya wahala zai ta sha ba a sani ba to ya zai ya shigo duniya gidan wahala yasa ka gan mu nan ga mu nan furta furta kamar daga kaburin muka mutu cikin wahala daɗinta kana bin Allah kullum Allah saukin wannan duniyar ba kana bin Allah saboda gida ne da baka taɓa samun biyan bukatar ka ba na lillahi wa inna ilaihi raji'un tace ya laitani ya kai tona mitu qabla hadha ina ma da na mutu kafin wannan lokacin ina ma da na mutu kafin wannan daukan ciki ina ma da na mutu kafin wannan naƙuda wa kuntu nasiyan mansiya daidai yake da wa kuntu shay'an mansiyan matruka dama na zamanto wani abin da an manta da ni an rabu da ni babu ni la yatam bihi ahad abinda wani bai taba damuwa da shi ba a larabci aka makalla nas mansi in an ce abu nasiyan mansiyan shine duk abin da aka manta da shi aka rabu da shi ba wanda yake kula shine nasiyan mansiya kun gane ma'anar kalmar nasiyan mansiya abinda aka watsa kashinsa aka batsar da shi aka rabu da shi ba wanda ko tunaninsa ma ba yake yi ko ɗaya ko waiwayarsa ba wanda yake ta wannan abin sunansa ne nasiyan mansiya إمام القرطبي يجي النسي على نفسي الشيء الحقير الذي من شأنه أن ينسى ولا يتعلم لفقده شين وانا أبن ليكي ولا كنتتش wanda daman ya cancanta a manta da shi shine annasiyu nasiyan kenan tace da na zo da na mutu ma wallahi da ya fi mun a manta da ni babu ni ma babu wata maryam ba a tunanina to me yasa ta faɗi wannan saboda tsabar tana bakin cikin Allah ya ba ta da a'a ba ta bane kunya ku rike wannan karatun kunya kunya da ya za ta je ta gana da mutanenta ta ƙare ibada ta keɓance ita ko auren ma bata yi ba ba ta da aiki sai gyaran masallaci da sallah da ibada da kusantar Allah yau kuma a ce gata ta haihuwa ta taho da ɗa ya laita ni mitu qabla hadha wa kuntu nasiyan mansiya yanzu kuna tsammanin ba za a zarge ta ba dan ita maryam ne yau duk ibadarta za su kyale ta ba za su kyale ta ba ta ce kuma wannan malamin tafsiri ce cewa wannan ta faɗi wannan magana saboda jin tsoron karma wasu mutane a buɗe wa sauran mata ƙofa su je su yi ta haihuwa ba miji sai ai ga Maryam ma ta haihu ba miji to irin wannan bala'i da ta yi tunani zai iya tinkara ta malamai suka ce babu laifi dan ta yi burin ta mutu saboda kun san ai an ce annabi ya ce kada wato la la yatamanna yanna ahadakumul maut ahadakumul ahadakumul maut li zurrin nazala bihi kada ɗayan ku yi burin mutuwa saboda wani cuta da ya same shi ko wani abu suka ce wannan musibar mustasna ce an keɓance ta an ƙi mutum ya yi burin ya mutu ne saboda ba da lafiya ko talauci shine ba a so saboda wannan hadisin li durrin nazala bihi fa in kana labudda mutamanniyan falyaqul allahumma ini ma kanat alhayatu khayran li watawaffani idza kanat alwafatu khairan li in har zama ba makawa dole sai kai burin mutuwa to kace Allah ka raya ni matukar rayuwar nan akwai alheri a gare ni ya Allah ka dauki raina matukar mutuwa ta shine yafi alheri a gare ni ba tsananin ciwon kuma haihuwa ne yasa na na Maryam tace gwanda ta mutu ba dan kar ma mata su ce ai gashi ma Maryam ma da ta zo za ta haihu saboda bala'in wahalar naƙuda ta ce da ta mutu a ba haka bane kunya ne kenan wannan yana nuna mana ya kamata ya mace ta zama mai kunya ku koya ƴaƴanku kunya ku koya wa ƴaƴanku kunya da sanin ya kamata duk macen da ta tashi ba ta da kunya ta zubar da kimanta fiye da rabi kunya imani ne ado ne ga namiji da mace musamman ya mace kunya ado ne a gare ta amma yau ina ana nan ana ta koya musu abubuwa da yawa da za a koya musu cire kunyar da mu mun sani iyayenmu da kakanninmu unguwa ba sa iya fita da rana wallahi saboda mai kunya wallahi ba sa fita da wahala ka gama ci aure wallahi ba sa fita bikin nan na suna da aure da kake gani malam ka san da yaushe ake da daddare amma mu yau ba ma da daddare ba da rana da ranan ma sai a je a kama wani wuri sosai buɗaɗɗen wuri da za a je a kira ƙarci maza su yi kiɗa a yi rawa a yi waƙa a ɗauki hoto a nuna wa duniya namiji irungumu namiji ko namiji ya rungumu mace kai wai wannan kana cewa an yi aure kafin a yi aure ma pre-wedding ake cewa pre-wedding yarinya ta je ta yi tsiraici saurayi ya je kama ta ya sumbanci hannunta ya rungume ta ta rungumo shi su rungumi juna su buɗe baki da fuskar su a ɗauki hoton su kuma a nuna wa duniya kuma abin tausayi ƴaƴan wasu da suke da wasu masu hidimar musulunci ne ma ko kuma ƴaƴan waɗanda suke ganin su ɗin su ne masu yi wa addini wani abu mayaudara maƙaryata maha'inta ɗan talaka wani lokacin ya yi abu duk zunubi zunubi ne yana da sauƙi akan ɗan babban mutum ya yi ku daina mutane ku daina yawan mutane ƙarya ku daina mutane ƙarya kuna ƙarya ƙarya aikin ku yana ƙaryata ku kafin Allah ya ƙaryata ku a kiyama akwai ciwo akan ƙarya kuma babban mutum ya rinka ƙarya wasu maƙaryata kuma su zo suna kare shi maƙaryata marasa tsoron Allah ‘ya'yan kaji ‘yan a ba su cak cak cak da caka. Ku faɗa wa mutane gaskiya, kada ƙalli mutum ya shiru. Amma a shiga rigar musulunci a yi ƙarya, saboda an da mutane ba su da hankali kwakwalen majina ne da su ba sa ganewa. Abinda ‘ya'yan mutane suke a yau a bukukuwa, da ɗan wane da ɗan wance da unguwa kaza da unguwa kaza. wallahi tallahi musulmi idan baku ji tsoron Allah ba babu mu ba zaman lafiya da jin daɗi malam zaka ga mutum yana da ƙoƙarin zuwa masallaci yana sahun gaba ustaz amma wallahi kada a zo bikin yarsa wani abun akwai ciwo a kan shi ka ga mutum wallahi malam baya iya ɗabbaka addini a gidansa lokacin da aka zo yin aure kuma wallahi malam wannan har gidan malamai sai wanda Allah ya kubutar malam mata sun samu yanci malam a ƙasar nan fiye da yadda kake tsammani tsiraici wai an riga yanzu an rubuta kamar stamfi ne kawai dole in da ya aure sai an saba wa Allah kawai bari in gaya muku wani abu wallahi ko ka bi Allah ko zamani ya sa dole ka zo ka bi shi ko ka bi shi dan a dole kuma baka da lada ka bi Allah tun kafin wani yanayi ya zo ya sa ka bi Allah bari buga muku misali sau nawa malamai suna ta wa'azi suna jan aya da hadisi suna cewa a tsaye da gemu a tsaye da gemu a tsaye da gemu wasu suna kyamar tsaye da gemu suna yaƙa tsaye da gemu suna aske gemu suna faɗa da masu gemu sai gashi yanzu gemu ya zama ado ga samari duk inda saurayi ya cika matashi na kware da yan mata suke so a gan shi da ɗan gemun nan mai kyau don Allah ba haka bane wallahi yanzu gemu ado matasa suke da shi in ka ga yaro matashi ka gan shi da ɗan gemun sai ga ya burge ka abi annabi a huta a zauna lafiya wani inyamuri ne ya tsaye da gemu aka abin aka yi abin ya haske ya kyau aka ce to wannan ayi annabi ya ce ce this na passion o this na passion we have to do with this we have to go with this this na passion o a'a bin annabi ya zama passion dan an ce ku tsayar kun yi ku tsayar yanzu samari da gemu suke ado wallahi malam yan mata hadaddun yan mata in an ganka haka nan nan a goya ce kai da Allah ya abun nan a ganka da gemun nan mai dan kyau kana sa masa mai yana kyalli kun ji guda daya to wallahi bari in ga muku wani abin da ya dada zuwa kun san yanzu abin da ake yayi dangalallen wando wallahi in kai in wani ba gaye bane a cikin kare ya mun magana ma gaba daya ku tambayi gayu yanzu wandan da ake so ba wannan jinsin da ake takewa ba an gama wannan yayin ba gidaje kana nan an gama yanzu dangalalle ake sa duk jins na kawo shi sai an sa shi an ga ya dangale ya dage din nan yanzu shi ake yi ka lura da kyau yanzu wasu matasan in ba samu irinsa ba sai ga suna tafiya sun janye wandan suna tafiya wanduna a dangale ko rigar suna dangale ta a dole dole ku bi annabi ku huta manzo Allah ya ce siyabul mu'min nisfu saqaihi sutura mu'mini rabin kaurinsa ne a haka za a yi ta zuwa saban Allah masu ya zama tsohon yayi haka ake yanzu kuma ni da ku za mu zo da ku za ku gani wataƙila bai iso nan garin ba amma ni na san gayu da yawa ina kuma ganin su kawai sai dai ga mutum ya zuba wanka da ɗan shat ɗinsa ɗan gemusa wanda a dangale wani abu sai sunna Allah kare kaga ya sunna mu bukata ta biya ya zama kayan mu ko ba haka bane ba a lokacin da da ake ta faɗa ake ta waye da sauransu muna fatan Allah kawo lokacin da niqabi zai zama fashion shi ma doguwar riga lumbuwa mata su zuba ta ta ja ƙasa a ce this na fashion o muna fatan wannan insha Allah so ya koyan uwana musulmi ana karatu ne dan ayi aiki da shi kuma mu rinka kwatanta irin halin da muke ciki da fandarin da muke ubangiji tabaraka wataala yanzu ku duba wannan matar saboda tsabar kunya da kacce zo ta zo ta zo da ɗa ta ce subhanallah to wai ita wannan daga ina ta zo da shi sai ta ce wallahi gwanna na mutu lam ukhlaq wa lam aku shay'an da ba a halice ni ba ban zama komai ba kuma kuntu nasiyan mansiya shine shay'an la yu'raf wa la yuzkar wa la yudra man huwa in zama abin da ba a sanni ba ba za a tuna da ni kuma ba za a taɓa gane ma waye ba ni kawai ni gwanda ma babu ni da ba maryam bane ba da ba ta zo ba to me ya faru malam
وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا
bayan ta faɗi wannan fanada hamin ta ce ha sai aka kiraye ta a wata kira'ar fanadaha man tahataha ina so da Allah ku gane bambanci fanadaha min tatiha sai aka kiraye ta ta kasanta idan mun ka ce fanadaha man tahataha kenan wanda yake karkashin ta shine ya kira ta min tahatiha wanda yake an kira ta ta kasanta wannan kuma man din wanda yake karkashin ta ya kira ta an gane bambancin ko wancan ala annahu harfu jar kenan to wai waye wannan Imam al-Aufi da Ibn daga da wani sa sun ruwaito daga Abdullahi dan Abbas fanada min tashiya suka ce Jibrilu nadaha min asfali al-wadi mala'ika Jibrilu ne ya kira ta ta can a can karshen kwarin inda ta je ta tsuna karshen wannan gindin wannan kututtire na dabino Jibrilu ne kenan shi ya kira ta min tahati hadin ko kuma man tahata hadin wasu malaman suka ce a'a fanadaha min ha suka ce Isa ibn Maryama annabi Isa dan Maryam din ne ya kira ta wani abu sai iko sai Allah kenan dan ne da dan ne da ta tsuguna ta yi naƙuda ta tana haifansa kawai sai mata magana na da haƙa ilan ya kiraye ta yana ce mata la tahzani kada ki baƙin ciki kada ki ɓacin rai kada ja'ala rabbuki tahtaki sariya lallai ubangiji tabaraka wa ta'ala ya baki sari za mu faɗi mai malamai suka ce yanzu anan ina so ku gane fanadaha min tahtiha abinda aran mai karanta mana ko fassar shine aka kiraye ta ta ina ta kasanta ina ne kasan shine can kwarin karshen waji inji Abdullahi dan Abbas to wasu ka ce a'a fanadaha man tahtaha wanda yake karkashin ta ya kira ta to waye wannan wanda yake karkashin nata Isa ɗan Maryam. Wasu kuma suka ce a Jibrilu ne. To ko Jibril ɗin ne, ko Isa ɗan Maryam ɗin ne an dai kira ta ko? Me aka ce mata? Karja la ta hazani karke bakin ciki. Ba tana cikin bacin rai ta ce gwanda ta mutu ba. Kad ja'ala rabbuki ta take sariya. Ubangijinki ya sanya miki wani korama karami mai gudana a karkashin ki. Kenan shine sariyan din. sariya shine mai korama karki damu karki bakin ciki ga korama nan Allah ya baki annaru sarir wasu kuma suka ce a'a qad ja'ala rabbuki tahtaki hakika ubangijinki ya sanya miki a karkashin ki sariyan shine Isa dan Maryam me na damuwa to an baki Isa a karkashin ki me ka ki gani wannan naƙuda Isa kika haifa kenan asariyin shi ma fassara biyu ne ko dai a ce ƙorama ko a ce Isa dan Maryam to amma zancen da yafi bayyana inji Imam Ibn Kathir yace al-qawl al-azharu al-qawl al-awwal na farkon shine kenan Allah ya baki wata ƙorama ga ta nan a ƙarƙashin ki shaki wanka ki gyara jikinki ɗanki ya shake ma ki sha irin yadda masu jego suke to an yi an yi wani abu wani mai ban mamaki mai ba da fa'ida sai Allah ya rada ce da ita ɗazu mun ce ku tutturin da biyu ko wa huzzi ilayki bi jiz'in nakhlati ya maryamu ki girgiza wannan kututturen dabinan zuwa gare ki jizayin nakhla kututturen dabinan wasu malaman suka ce to mun ce kututture amma zahiri yana nuna kamar me bishiya ce an ce da shi jizai ne a wannan lokacin saboda babu 'ya'yan itacen a jiki kamar yadda wahab ibnu munabbahin ya faɗa to shine Allah tabaraka wa ta'ala yayi mata arziki lokacin da ta tsuna itacen kututturan babu dan dibinin a jikinsa babu alamarsa saboda karamarta da karamar ɗanta kawai sai gashi yayi ƴaƴan dibino har ma aka ce girgiza shi ya zubo gare ki ci dibino ki more shine tusaqit alayki rutaban janiyya a wata qira'a tasaqatu alayki zai faɗo dibinan nan dabinan nan za su faɗo gare ki za su yi ta faɗo a kanki ba na zafi ba kamar kai ne mangoro yana ta faɗo a kanka ai ba ciwo dibino yana ta zubowa a kanka ai likimo za ka yi ko ya ta zubowa a kanka kana ta karɓa aka ce Allah ya yi mata baiwa gashi wannan dibinan wai tsayar ku in an ce likimo sai dole in an yi karatu wai ba za mu faɗi likimo ba an takura malamai wallahi da zarar ka faɗi likimo sai a fassara to mai likimon ba sai ya gyara likimon nasu ba a huta kawai na zuwa ta wahala wallahi za mu yi ta faɗin likimo kar wani ya sake mana wani abin nan an faɗa likimo wallahi sai ka zo zaka bari kalmar malam kai ta kewaye kewaye wallahi kawai a zo an sa ma shakka a cikin zuciyarka to ni daga yau na daina wani kwana fada kawai zan yi Allah ganar da mu amin dibino zai ta faɗowa gare ki yana ɗanye fakuli washrabi ki ci ki sha wa karri aina a nan gurin akwai fa'ida da malamai suka faɗa Allah musu rahama suka ce wannan yana nuna cewa duk mace mai ciki tana son zaman lafiya ta haifu lafiya sai naƙuda mai kyau to ta rinka cin ɗanyen dabino irin gaude ɗin nan shine rutaban janiyya in har kana da mata tana da juna biyu ka yawaita sai mata ɗanyen dabinan nan ba busasshe irin na Nijar nan da zaka ce yana fasa ma hakuri ba ba dibino irin wato mai kyau ɗanyen nan mai ɗan zakin nan ai yana da amfani matuƙa ga mace mai ciki so wannan yana da kyau Allah ya ba masu dibino sa'a wannan karatu ya shiga a yi ta cinikin dabino yace ki girgiza ga wannan wannan itace sai ga dibino zai ta faɗowa jami'an ina ana son salihan lil akhri lafiyayyen dabino daidai ɗauka da ci fa kuli wa sharabi ki ciki sha wa qarri aina ki samu kwanciyar rai da kwanciyar hankali kada ki taba samun damuwa da bacin rai ya ke nanan Maryam. Baka karanta ba ko? To karanta aya ƙarshe.
فكلي واشربي وقري عينا haka فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا ya salam Allah ya ce ciki sha na na Maryam ki samu nutsuwa da kwanciyar hankali da sanyin rai shine wa qarri aina fa in ma tarayinna min al-bashari ahadan in har kika ga wani mutum cikin mutane a hanya ga ta ta haihun ba kenan har an ba ta dabino ta ci ga kuma ruwa ɗazu na faɗa ko wannan ya nuna mana malamai suka ce ashe mutum zai iya rayuwa da dibino da ruwa kawai in kin ga wani mutum faƙuli inni nazartu lirrahmani sauman duk wanda yake ganki kika ganshi ya miki magana kice ni yau nayi bakancan azumi azumi ana nufin adamul kalami falan ukallima al-yawma insiyan babu wani mutum da zan yi masa magana ko shi waye babu magana wato karki damu ya ke maman isa saboda sababin samun ɗa da kika yi ba tare da uba ba ki kwantar da hankalinki ki samu nutsuwa duk da abin da ya same ki abu ne na damuwa duk wanda yake gani kowaye shi sai ya tambaye ki ki ce inni nazartu lirrahmani sauman sauman daidai yake da samtan anil kalami ni nayi ba kan ce ubangiji ba zan yi magana ba yau ba wata amsar da zan bayar ku kyale ni kawai kuma ba zan yi wa wani magana ba insiyan magana da ya shafi wannan ɗa kai ko ma bai shafi wannan ɗa ba yau ba zan yi magana ba to waye zai yi magana ɗanta ne zai yi magana kuma wallahi zai yi magana ɗa zai yi magana yana cikin zanin goyo goyo wani sati mai zuwa insha Allah za mu zo da shi za ku ji labari ga nana Maryam ta ɗauko goyo abun mamaki ga ɗan goyo yana zabga magana malamai suka ce an hana ta yin magana ne saboda abubuwa guda biyu na farko dai ɗanta shi zai wakilce ta wannan yana nuna ɗan kirki yana tsayawa a matsayin iyayensa in wani ya zo zai ma gada-gada sai ka tsaya a matsayin babanka ka ce baba je ka huta mu ne ‘yan bana ɗan bana maganin karen bana ku buga da shi in kotu za a je in ma me za a je in ma da kuwa za a yi a gwabza ba dai ka bar babanka a daku da shi ba to don ɗanta ya wakilce ta a nan ana nuna mana muhimmancin ɗa ya wakilci iyayensa musamman lokacin da aka tuhumci iyayensa ko za a ci mutuncin iyayensa kenan wannan yana nuna mana abu na biyu kuma tafwidul kalami tafwidul kalami ila al-afdal lokacin da za a yi magana ka bar wa wanda ya cancanta ya magana ko da kana da bakin magana ka san wani ya fi ka baki ka ce wani yi magana wuri wuri ne akwai lokacin da za ka yi magana akwai lokacin da gwanda ka bari wani ya yi so ka wakilta wani ya yi magana wannan ci gaba ne kuma sanin ya kamata ne musamman zai biya maka bukata abu na biyu ba a son jayayya da wawaye a sufaha dan duk wanda zai zo ya ci mutuncin na na Maryam a lokacin ya tumce ta ya zama safihu ya zama wawa to shine ma suke cewa as-sukutu an safihi wajib yin shiru ka bar wawa ya tawauta sa wajibi ne lokacin da wawa ka yadda wawa ne yazo yana maka wuta zuba ido ka kyale shi akwai lokacin da zaka bashi ansa amma ba wai wawa ya zo ya wauta kai ma kai masa wauta ku zama wawaye biyu ba akwai lokacin ba da ansar amma a yanzu ba shi bane idza nataqa as-safihu fala tujibhu fa khairun min ijabatihi sukutu idan wawaye magana kana da wawaye a unguwar ko kana da wawaye a wajen aikin ko kana da wawaye a kasuwar ku ko sai ya zo ya maka wauta karka ce mai komai kyale shi da ciwo fa amma ka kyale shi aka ce min azallin nas wanda yafi kowa kaskanci safihun lam yajid musafiha safihi wawa da bai samu wanda zai taya shi ya wauta ba shi fi kowa kaskanta yazo ya gama rashin mutuncinsa ba wanda ya kula shi yayi harbin iska yayi zage zage ya faɗi magana wala baka san ma yana yi ba ashe wai da kai yake wai an kada wai wannan wai ana cewa yi wai wani an zo ana kokawa ko aminu ake ce masa wai aka kada shi aka ɗaya aka buga ɗaya aka daɗa daga aka daɗa bugawa biyu aka daɗa bugawa uku aka daɗa maka shi hudu sai ce wai wasa ne ko gangan ne ake yi an kada aminu ka duba fa ya sha kaye hudu wai bayan ya sha kaye hudu ya ce wai wai da wasa ne ko da gaske ake yi tukunna in shirya kaji bayan ya sha kaye guda hudu to kaga ai ya huta dan yanzu mutane suka a ai bai shirya bane ai bai ma san shi ana yi ba kawai kana ta dagawa ne dani ne kawai kana ta zubar da shi a ƙasa kawai so akwai mutanen da za su zo su yi wauta sai ka kyale su ba za ka yi musu magana ba shi yasa Allah ya ce da nana Maryam yi shiru fa quli inni nazartu lirrahmani sawman falan ukallima al-yawma insiya za su gama surutun su ba abin da zai shafe ki shiru sauran ƙarin bayani sati mai zuwa insha Allah abinda muka faɗa ne dai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuɓa harshe Allah ya fi mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh